الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba talatin ga watan rabi'a al-awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da bakwai za mu tashi darasi na talatin da takwas a littafinmu na ƙarshen wata na akamun jira'i na babban malami a shek muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna gaba ta casa'in da ɗaya inda ma da yake wani tafna min ma ta baka mun gama bayani akan cewa ba abun ne kafirai a makabartar musulmi wannan doka ce da annabi alaihi salatu wassalam ya bayar mutunci sannan ba abun ne musulmi a makabartar kafirai dadda sayin da yake wani tafna min ma ta baka shuhada wa fil ma'araka ana jebanci wato a shuwa dawo filmaraka shahidai a filin fajen fama ana jebance ana togace dangane da abin da ya gabata an gane ko ana yi musu istisnai shi ne togaciya su ban da su cewa ba za a yi su a jiji an kai su makabarta ba amma ka ga karatun da muka yi watan da ya wuce ai an gaya mana annabi ya ce kar a bar ni kada ku bari gidajen ku su zama makabartu don kowa ya yi zai rika binne ga wata a gida su kowa wato makamata ce ta zama kufai ba da kaiwa kowa zai wuce a gidan sai dai wanda suke da kwancin guri amma kowa da ya zo yanzu duk kwancin ma wani zai ware wani guri ya ce nan za a bunne wani da wanda da wani sai ga kowane gida ne da makabarta ne to shi sa amma waɗanda aka yi wa shahada a fagen fama to su za mu je a yake da su fa inna hum yurbanu fi mawadin shuhada fi mawaqin istishhadi su ana bulle su ne a guraren da suka yi shahada wala yunqaduna ila al-maqabir ba a daukar su a kai su makabarta duk wanda aka ya fita wajen bawa inda aka kai shi nan za a bulle kun ga istisna ne da hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu kai saboda hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara musu yadda yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-madina annabi alayhi salatu wasalam ya fito daga madina ila al-mushrikeena ya tinkaru mushrikai ne yuqatilu hum dan yake sa wannan yake ne yake uhud wa qala abi jabiru bin sai ma dina abdullahi yace ya jabiru ibnu abdullah ya kai jabiru da abdullahi la alayka an takuna fi ibani ahli al-madina karka damu dan ka kasance cikin yan kallo na yan mutanen madina shine nizari yan kallo da za su zauna daga cikin mutanen madina su kalle mu yayin da za mu fita a ta ta alama ila ma ya ci wa amruna a ce ka san yaya karkashin al'amarin mu zai kasance karka da don ka zama cikin yan kallo bai ni wallahi mahaifin jariri ya ce ni kam abdullahi bin haram kenan na rantse da allah laula anni atruku baratin li ba'di ba dan cewa zan bar 'ya'ya mata a bayana ba la abdu an tuqtala bayna yadayya da na so wato ai maka shahada a gabana da na so a gabana saboda yadda yake da cewa lallai lahira ita ce biyar da duniya wal akhiratu khairun laka min al-ula wal akhiratu khairun wa abqa saboda haka yadda ya gaskata cewa abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wala ta haka wannan ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kaga yana gaya mawa wannan kalmar ne dan ya karfafa gwiwarsa cewa yana tabbatar abin da Allah ya musu alƙawari ba zai faru yace ba dan ƴaƴa mata da nake ji ba ai da na zo a gaba na ba dan gaban bayana mata da a gaba na zan zo ai ba shahada dan ka gaba aljanna to kaga karshen kalmar da yake zuwa baki hakuri sai ka kara mata kalmar da ta fita da ba kwari qala yace fa baina ma ana fi nizarai jabir yace ina cikin yan kallo a tsaye kawai in ja'at ammati sai ga gogona yar mahaifiya ko yar mahaifi ko kanwar mahaifi ita ke cewa amma gogo sai ga ta kawai bi abi ta zo da mahaifin nawa in ji jajiru sai ga ta zo da shi wa khali da kawula kanin mahaifiyata adatu ma ala nabi'i ta ga ko ta gefen bangalori idan aka dora mangala a kan jaki ba tana da aljihu biyu ba to ko na aljihu dai ta sa mutum da yaki ko wani ya mace hada kanin mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa sai ga yanzu ka dole su wannan gwaggon tasa na bi shi ne rakumi ana gaya ma wannan ne saboda wannan ban ruwa ne fadakalar bihi mal madina wannan gwaggon na sai ga ta shigo da mahaifina da kanin wato mahaifiya ta cikin madina jiddan dina kuma fi makabiri na dan ta kunne su a makabartin mu wato an mutu jihada a bilin yaki illa hika rajulun yunadi kawai sai haɗu da wani mutum yana kela yana cewa ala ku saurara inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amurkum lalle a dauki da yanzu Allah tabbata gare shi yana umar da ku an tafiya bil katla kowa ya maje waɗanda aka je mar a mai da su fadalbiruha bi masari'iha kowa ya kulle gawar a inda aka yi da ita a inda aka yi ta gurin almasra ga gurin ko kawo ko to gurin da aka kashe wannan gawar nan za a mai da ita ai da kote lakin da aka kashe ta wanda ja'ana bihi ma dali ya ce sai na bi da muka dunguma muka mai da gawar wajen da mahaifinsa da kanin mahaifiyarsa fa da fannahu ma haifa kutila muka binne za inda aka kace to kun ga zance ya fita mun ji wannan hukuncin wanda wanda aka yi shahada a inda aka yi shahada na ake hunji Imam Ahmad ya fitar da wannan bisanadin sahihi wa ba'du inda Abi Dawud wa ghayruhu muktasar wa qad taqaddama bil mas'ala mas'ala ta sha bakwai da ashirin da biyar mun tattauna wannan mas'ala ta tasa'in da biyu wala yajuzu dabun fil ahwali al-atiya illa li darura baya halatta abin ne mutum a waɗannan halayen guda uku in ba da larura ba hali na farko sai ce a dafinu fil auqati salatati binnewa a lokuta guda uku li hadisi uqba bin amir al mutaqaddim saboda hadisi uqba dan amir wanda mun biya shi a baya wanda ya gabata da lafi da lafazin cewa salatu sa'atin lokuta guda uku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرهانا أن نصلي فيهن النبي عليه الصلاة والسلام يا كسن دينا على مبي صلى أسكن أو أن نكبر فيهن بوتانا ko kuma mu binne mamacin ba a wannan lokutan annabi ya hana ba a binne mamaci ba a sallah ina da zuwa shamsu ba su gadan yayin da rana take kullowa wato ta danno kai ta kullo din da ta fara fitowa a tatar da biya har sai ta daga in rana tana fitowa ba a yi sallah a lokacin kuma ba abun neman mai ɗin yin wa hina ya komo ka'imun zahirati da lokacin da rana ta je tsakiyar tawa tsakiya ba ta karkata ko ina ba shi ma ba a sallah a wannan lokacin kuma ba abun neman mai na uku a tatar yi na kyautu har sai rana ta karkata وحين تضيب الجوز للغروب nauku da lokacin da rana ta karkata dan ta bari lokacin da ta tafi dan ta bari a taka roba har sai ta bari kun ji lokuta guda uku wayannan lokutan ba a sallah ba abin ne mun lokacin yanzu da ga minti sha biyar in kuka bayar ya wuce yafi abin da zamu amma ba hana ku mutuwa ya yi mata wanga a lokacin a ke shi a yi duk abin da za a yi mata a yi amma ba za a yi masa sallah ba har dai wannan lokutan sun kau wani hadisin zahiru dilala alama da karna wani hadisin wato yana nuna wato dilalarsa abin da yake jirewa abin da yake dangane da abin da muka ambata wa qad dhahaba ila zalika ibnu hazim bil muhalla shi za a yi wani hajji a cikin muhalla kwata-kwata bai yi wani tawili ba kai tsaye yana kan wannan ra'ayin cewa lokutan nan guda uku ba a sallah kuma ba abin da mutum wa min at-tawilat al-ba'ida amma abun mamaki yana daga tawili mafiya nisa bani libadi labari yace bari wannan zance wato rusa suma qawlu ba'din da wasu suka ce qawlu nakbura ainu salli wai da aka ce an nakbura fiha mautana ana nufin wai an nusalli fiha mautana ana nufin ba za mu yi wa mawatan mu sallah a lokacin ba akwai wanda suka faɗi wannan qala abul hasan as-sindi imam abul hasan as-sindi yace wala yafa annahu ma'ana ba'id yace wannan ba zai kuya a gurin mu ba cewa wannan ma'ana ce wanda take mai nisa ta yi nisa la yanzaqu ilayhi dinu min lafzil hadith ba yadda za ya fado cikin tunani a lafazin hadisin ba wanda zai hararo wannan cewa kai ko annabi ya hana mu yi wa mamatan mu sallah ko kuma mu binne ba wanda ya hararo wani abu daban yace hankali ina je ne ba zai hararo wani abu ba ala ba'dhum wasu daga cikin suka ce yuqadu qabarahu idza dafanahu bari ku ji ma tawili sai suka ji ana cewa qabarahu idza dafanahu wai in ka binne mutum ana a larabci ana cewa qabarahu wato ya binne shi kenan wala yuqalu qabarahu idza salla alayhi an gane ku idan aka yi masa sallah kuwa ba a cewa qabarahu kun fahimta yuqalu qabarahu idza dafanahu qaida idan ka binne mutum za a iya cewa qabarahu kai masa kabari ka binne wannan a larabci ana faɗa amma ba a cewa qabarahu idza salla alayhi in sallah ko kai ba za a ce qabarahu ba misali dun ba amatahu fa akbarahu dun ba amatahu fa akbara dun ma idza jaa ankara kaga amatahu Allah ya dauki ransa fa akbara wuji a gangi da makabarta abu ne amma ba a cewa wato kabarahu idan idan sallah aka yi masa rajin da malai yake gina wani aka rabu an nan hadisa ya milu ila kauli ahmad abin da ya fi kusa shi hadisin yana gargada ne zuwa ga faɗin imamu ahmad wa gaidi da wani da na cewa annan dabula makruhun biya biya al-awqat a wurin imamu ahmad makruhi ne abin da mutum a lokutan nan guda uku yayin da rana take kullowa za ta fito lokacin da ta tsaya a tsakiyar sama da lokacin da za ta faɗi ba a so kai sallah ba a so ka binne mafas haske ranar ta faɗi ta karkace ta ɗan fito sosai ko kuma me ranar ta bar tsakiyar sama ko kuma ta faɗi din gaba da minti sha biyar kowanne ya ce amma a daidai gabar domin sallar gawar ai ba ta wuce minti sha biyar zai minti biyar ke misali ko ko abin da ya kama da haka to shi za sai an dan jira duk da cewa kaga ai ana so an mutu ai sauri a kai gawa in dai ba wata larura aka samu ba mutu ai sauri a kai ta ne makabarta to amma idan rana tana wannan halayen guda uku an mutu a jikinta a ba da wannan mintuna har ta bani ko ta tsakiyar zama ko kuma ta fito gaba daya kuma a lokacin akwai arnan da su bauta suke suna bauta wa ranar to kuma hadisin hukuma ibnu hajar hadisi ne da yake zahiri a fili kamar da ibnu hajar yake faɗa ba wata kura a kansa kawai abinci a haka to amma za mu mal tawili shi da ba da yake warware shi ne maganganun kullu sai nace wa kad warada wa kad radda zalika tawil al-imam an-nawawi aidan imam an-nawawi ya yi raddin wannan tawilin har yau ولكن له في سبيل ذلك وقع في تاويل اخر yace shi ma kuma ta hanyar yin haka wajen yin rabi shi ma sai ƙara yin wani tawili garin gyaran gyaran gangar gangar audunawa haka ke garin ya gyara shi ma sai ƙara yin wani wato wato wani fatin in ji ma da walakin da ubi sabili zalika wa qafi tawili da hakan yajma'u hadha ya kuma yin wani kuskuren garin gyara wanda ya kama da wannan bari ku jiki a wajen gyara wanda a da'awa gaira sabidatin yayi da'awar wani abu wanda bai ma tabbata ba kwata kwata jimala fi jari muslim a jari muslim da ake kiran sa tana da jari muslim ya sunan sa al-minhaj al-minhaj ya kuce ala da wannan suna ko su ce karo muslim to dai kana ba azu wata daga cikin sa ce innal murada bil qabri salatul jinaza abinda ake nufi cewa annabi ya hana abin ne mamata sai suka ce sallar ake nufi a wannan lokutan guda uku sallar ake nufi in ji babu dawoyi wa haza da'ibu yace a wannan zancen bai da karfi raura ne bi anna salatul jinaza la tukrahu fi hadha al-waqti bil ijma' kaji wannan kalma zai ka jalaye cewa wai ijma'i ne na cewa sallah ba ta wato ba makaruhi bane ba karanta ta ba da ijma'in malamai yana yawan faɗa wannan kana duba kan musulmi wanda da yawa malamai suna yi mara gyara cewa wannan kalmar da yake zaka yake ijma'i ga kuma wasu malaman sun saba ko kuma ba a cikin kalma ce ijma'i sai kowa ya yarda da ita to shi kuma zai ce kaza ijma'i ne kuma ba haka bane wace jima'i ne da yana nufin jima'i da yan maza ba su yan shafi'iyya to sai a samu a shafi'iyyar ma wani lokacin wasu sun saba ba kaga bai zama jima'i ba kenan to shi sa suna yawan yi mata aƙiri akan wannan da ya kawo magana sai su bi da su kwalkwale ta to anan ma ya ce jima'i ma ne yake bala ya fi su tamfirul hadis jima'i qalibul ijma nawawi yake cewa kuma kun ga baya halatta ka fassara hadisi da abin da ya saba wa jima'i bal istawabu anna ma'anahu ta'ammudu ta'khiril dafni ila hadhihi al-awqat yace abin da yake daidai ma'anar da shine ka ganganta dinkin da binne mawaci a wannan lokutan guda uku mutum yayi ganganci yayi ganganci wajen dinkin da binne mawaci a lokutan nan guda uku kamar ibrahim ta'ammuli ta'khir al-asr kamar yadda ake karahanta ganganta dinkin da sallar al-asr zuwa ila tirarin yau zuwa lokacin da rana za ta bara yalo yalo fatufati بلا عذر ما زاد عذري با فاما اذا وقع الدفن في هذه الاوقات بلا تعمد ما لا يجي اما جنوي اما اذا mutum wato ya binne mamaci a wannan lokutan ba tare da ya ganganta ba ba ganganci yayi ba sai yace wai ba komai ba makaruhi bane kullu mala albani yace ni kuma sai nace wa hada ta'wilu la dalila alayhi tawilin nan da nawawi yayi ba shi da dalili ko ko da bisin ba shi za a yi a farko garin gyara kuma ya je ya ƙara wani kutuwar sai ta wannan tawilin da ya yi na biyu shi ma ba dalili a kansa cewa a gurin imamun nawawi idan ka zo ka binne mamaci ne ba da gangan bane a wannan lokutan guda uku ba komai kawai ba kar hanci gani mala albani yace wannan magana din ba kuskure ce domin maganar su ibn hazim a cikin muhalla ita ce daidai na cewa a wannan lokutan da annabi ya faɗa kawai ba abun ne mamaci ba a sallah ka tafi a kansa shikenan shi ne ta kawai din karatun da muka biya ne to sai yace wa madi'u wa anna salatul janazati la tukrahu fi ma'sil hadhihi al-awqat da awadda nawawi yayin cewa yin sallah a wannan lokutan guda uku ba makaruhi bane da jima'i ne da yake jima'i da yake ba wahabu yace wallahi wani kuskure min wa rahimahullah kaji da malamai suke zai ji Allah ya riga da gafara amma kuskure wal mas'alatu khilafiyya yace matsala akan hadisi ko kuma bin hanin matsala ce ta sabani na'am hada laje ko ke na gani abuwan eh wal hadithu mutlaqun yashmalu al muta'ammidu wa ghayruhu hadithin kai tsaye mutlaqul kai tsaye ta kiba tsayi yajmalu almuta'ammid wa ghayruhu ya kunshi wanda ya ganganci ya binne mawaji a lokacin da kuma wanda wato yayi abu da kuskura wa abu da kuskure duk ɗaya ne da mai ganganci da wani sa duk sun shiga wal haqqu adamu jawazi jawazi dafni walau li ghayri muta'ammid abin da yake daidai shine rajin binne mamaci ko da ba da wato ganganci bane kar abin ne mamaci a wannan lokutan faman adala ka to fiha duk wanda wannan lokacin ya riske shi za abin ne mamaci sha biyu rana sai ne sha biyu ko lokacin da rana za ta bullo ko lokacin da za ta faɗi bari yadda rayyar to ya dan tsahir da ya dan jinkir da shi ke da mutum sha biyar da ya yi da ranar ta karkace in sha biyu ne yanzu zai da sha biyu da minti goma minti goma ba sai za ka ta yi da wani shi ke nan sai an jira ayi shi ne bane da rayyar ya dan jinkirta hatta ya kuru da waqtul qaraha a lokacin da ake ki ya fita ka kauce wannan gaba daya wa madi'ahu wa na salatul jinaza mal albani yace amma da awad da nawawi yayi na cewa sallar janaza la tukrahu fi yawmil hadil awqat ba a ba makaruhi wace a wannan lokutan guda uku bil ijma'i kuma yace da ijma'i yace fa wahabu yace min rahimahullahu ta'ala kuskure ne wa'adi ya samu shi ne tsammanin wani abu kaza kaza ne kuma ba kaza din bane shi ne wa'adi bal matsalatu khilafiyya matsalan nan ba wato khilafiyya ce ta sabani ce tsakanin malamai wa sawabu biya da karaha abin da yake daidai shine makaruhi ne khilafal ijma' al-maz'um sabanin ijma'in da ya faɗa al-maz'um wanda ya riya shi ya riya cewa akwai ijma'i malai shi kuma ba ijma'i domin da kaje abin da ake kira ijma'i na ga mu ko dai ijma'i na maza ko na gaba ɗaya ba da wani kowa na wannan lokacin wanda na maza ba ya ma fito ki akan na malamai duka ijma'i shi ne ka faɗa abu kowa ya ji ka akai kowa ya je endoze shi ne ijma'i amma na samun mutum ɗaya bai zama to ba sunan da ijma'i shi za a ga ya faɗo cikin sort of primary sort of shari'a ko saboda saboda ijma'i ba karamin abu ne a ce gaba ɗaya al'ummar musulmi ta haɗa akan abun kuma ya zama kuskure zai wahala zai wahala to kun ji wannan yadda malam ya kawo gero to sai malam ya ce wa karta maka bayanin zalika fil mas'alati bayanin haka ya ya gabata a matsala ta 86 tariqan alaiha yace lokacin da ne taliki a kanta tubuli na kafi na 166 sai yace me ba na biyu kuma addafunu wa fil layli ko fil layli kawai sai yace wa fil layli wato yin binne mamaci kuma da daddare matsala ta gaba me yi hukuncin binne mamaci da daddare ne mutu li hadisi jabir radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min ashabi lalle annabi alaihi salatu wasalam ya ambaci wani wato mutum daga cikin sahabbansa ko biza wanda aka dauran sa ba ko fina bi kafani gairi dai ya kai man da kafani da wani kafani mara tsaho kusa a lokacin likabani ma ba yin yanzu wani da wani zai balantiya ya je banda da mutane da wani da aka je wunne shi babu abin da za a kunne shi na shi saboda babu eh za ka samu sahabi riga ɗaya ce kamar sai ibn min zai da muka faɗa sai ibn zai ɗaya da cikin da dalilin da ya sa suka kai karar da gurin da ya lawar abubuwa uku ai baya fitowa wata rana me yasa saboda kayan sa guda ɗaya sai ya randa zai wanke to ba zai fita ba domin kayan su ina irin kayan nan da ake wayan firamare haki kamar tamfol yawa irin wannan ne ta ko yanzu lokacin sanyi nan kawai ke wannan kakin ai ai ka ga sai wata waje garin ko to haka wanda za ka yanzu ba duk masallacin nan ba da kaya jaddiya to za ka bibi zabai ka ga ka ɗaga duka kuma ɗaga a karkara da riga ya jin uku wallahi uku ku zo da aka shi za mu tsabi ne umar da annabi ya ganki lokacin da ya dawo madina ya hijira sai da annabi ya zubda hawaye domin mun tsaf saboda gani to ma ce ke in ya sa kaya ko ya complete in ya fito mahaifiyarsa ta tana kansa kafin ya musulunta idan ya sa riga maballin rigarsa daga sama har ƙasa gwalli amma da yake ga musulunci ta samun persecution ta tsananta mar yace shi ba zai fita ba da ya tashi komawa madina da riga ɗaya wajen ya kayan jikinsa kuma ba masu kyau ba to shi ne da aka yi mai shahada a yakin uhudu aka zo an rufe kansa sai kafa ta bayyana annabi yace ku zuba gani a ɗaya gurin haka aka rufe wata rana abdurrahman bin awf yana cikin an ka abu da zai biyar da kuka aka ce ya yi ya tuno abu da bin umar inda shi yanzu yana cikin daula amma mutabbin Umar ya yi kaza yi kaza yi kaza ita kuka to wannan shi ne to sai yake to kaga aka zama da kabari mara tsawo wa qubira laylan sannan aka yi masa kabari aka binne shi da daddare fa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi zakara kalmar nan sai annabi ya tsoratar wasu malamin suna cewa azzajru ya fi kalmar naha domin kaga naha ya hana nan kuma ya tsawatar bayan hana ya hada tsawatarwa da dai akai sai annabi ya tsawatar ayyukum ala rajul illahi cewa kada a ƙara binne mutum da dare hatta yi sallah alaihi har sai an masa sallah kalli karmar cewa kar a ƙara binne mutum da dare sai an masa sallah zai ba ku hukumul bukala ba an masa sallah za a binne kenan kamar kalma haka take nuna ko to je zuwa illa an yabtara insanu ila zalik sai dai wato mutum ya takuru ya samu takuru wanda sai yayi haka an samu mutum da sai yayi haka الاضطرار أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة وأن مسألة قبادة مسألة 30 جلدة 70 بقي والحديث ظاهر الدلالة وأن حديث abin da yake nuna a fili yake alama da kaza dangane da abin da muka ambata wa huwa mazhabu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi riwayatin anhu zakaraha fil insaf a cikin littafin sa ne ya ambace ta mujalladi na biyu jabi na 547 kare yace la yafaluhu illa li darura ba abun da mutum ba da dare ba am da dare kai ba da larura ba eh wa fi qur'anu yuqra'u a wata ruwaya ce wa makaruri ne abun ne mutum da dare kullu sai yace wal awwal aqrabu li zahiri qawlihi na farko ya bu wato ya bu kusa da zahirin magana da cewa zajara la yafaluhu illa li darura yace ya bu kusa da wannan fa innahu ablaga bin nahyi min lafzi naha domin ta fi kaiwa matuƙa idan da dara ta fi kaiwa matuƙa wajen zara da ni da harawa fiye da ni naha alladhi yumkinu hamluhu ala al-karaha wanda zai iya yiwa wato yin abun zaka iya yi amma kuma makaruhi ne anabi na ce naha domin wani zai iya zuwa ya gano cewa wannan nahi tanzihi ne an fahimta ko na haihu kaza ta hariri da ana ganowa karkashin kalma yawwa to sai ce ala annal asla bi at-tahrim domin asali na kalmar tana nuna haramci domin idan annabi ya hanya da abu asali shi haramu ne sai an samu wani sassauci na dalili sai a sako da shi daga haramci ya koma makaruni yawwa sai kana dalili ba da ka ba wala zaliba lahu ila al-qira'a babu wani abu da ya juyar da shi zuwa ga karhanci malam rabi yake cewa annabi ya hana menene abin da ya nuna ma cewa makaruri ne ne dalilin ka sai ka kawo lakin a yushkalu alama da kan ka kawo bil hadith wani zai iya samun iskali daga ne abin da muka ambata hadisi din na cewa ta yi sallah alaihi har sai an masa sallah to kaga wani zai iya cewa an samu sassauci annabi ya hana har sai an maza kar wanda ya sake ya dawo in bai ɗebo ruwan nan ba kun gane in ya ɗebo ba ya dawo kenan ko amma an kace kar wanda ya sake ya dawo da bambanci da kar wanda ya sake ya dawo in bai ɗebo ruwa ba kana ga yaran ta haka da bambanci cewa hali ne amma da sassauci a gaba bai sassauci shine in ya ɗebo ruwa amma da sassauci amma kan wanda ya dawo ba akwai sauki a ciki babu shi ne kamar kalmar haka take cewa hatta yi sallah alaihi kada wanda ya sake yi bunne ma mace da yardar har sai an masa sallah itimin sun an masa sallah abun ne shi kenan na'am eh wannan ba a yi masa sallah ba saboda sauri da ake shi za kai tsaye annabi alaihi salatu wasallam ya yi wannan magana to wannan kuma hadisi da ya zauto ya bada wato fahimtoci da yawa a mazahi eh wanda shi malam amfanin littafin da zaka yi zo ya ta kama to zai je kuma ya baka ta kawai jiwa zan da bi inganci ba ai kaza yawa shine dalili dama fa innahu yadillu bi zahiri aidan ala jawazi dabri layla ba'da salati kaji magana ji ana kawai ne dawa cewa wannan yana nuna cewa wato yana nuna cewa a zahirin hadisin har yau yana nuna halaccin binne mawaci da zai amma bayan an mata sallah liyana hiya lagayatin minan nahi domin ta ce kaiwa matuƙa kaiwa matuƙa minan nahi na daga hanin fa idza hasalat ittafa an nahi in an yi sallah to na hanin ya ya tafi eh an dauke shi eh lakin yaridu alaihi qawluhu sai dai fadin sa na cewa illa an yaqara insanu ila zalik sai dai magana da annabi ya ce wa ta takuru ya buƙatuwa ta bayi zuwa ga cewa abin ne mutum da dare ya ce ita ma za a kalle ta fa inna ismal ijara fi ya'udu ila al-manhi anhu domin ismal ijara suna da aka kawo na nuni yana yana hararar shi ma sallah da daddare inji malam wa huwa dabulu laylan cewa kun da wani daddare ita ba ana hararar ta ya asbabin kafira saboda wasu dalilai masu yawa kamata ya ji annabi na hajjin kamar yadda zai zo daga ibnu hajjin walakin na la na tasawwar bi waje ina da wujuhi an yaqaru li dafnihi duna an yusallu alayhi sai dai mu ba ba karkata zuwa ga wata fuska ko wata irin fuska ce da za a ce abin ne mutum da ya jaraba tare da amma sallah ba ba wani dalili da za a ba mu yadda da shi wani ma ya jidu bu'dan yana daga abin da zai kara man nisa ma na cewa anna hadal ma'ana ya ji adu kaidan allahi wannan ma'ana tana son ya kai na cewa da daddare alimar fa'ida na cewa hakan yana rasa wata fa'ida idi dablu qabla salati domin abin da mutum kafin a yi masa sallah kama la ya ji ko la ya ji lailan kamar yadda izi dabulu qabla salati domin kunne mutum kafin a yi masa sallah kama la ya juzu laila daidai yake da cewa baya wato halatta wato addabulu qabla salati abin da mutum kafin a yi masa sallah kama la ya juzu laila kamar yadda baya halatta abin da mutum ba yi masa sallah ba da daddare fa kadalika la ya juzu nahara haka nan da rana ma baya halatta abin da yake ba yi masa sallah ba ko ba haka bane yawwa maganar cewa maganar sallah kowanne lokaci kana nan kowanne lokaci in ma tsakiyar dare ne sai amma sallah ba wani dalili da zai bayu a cewa ba za a dan ya riddige ko yi kaza ko yi kaza sai an masa sallah fa in jaza laylan li daruratin jaza nahara min ajliha wala farqa yace in ya halatta da dare saboda wata larura to da rana ba ya halatta ba wani bambanci yawa ai ba da ya iya rabi zuzai da zuzai sai yace ba ma ba da rabi ta qaidin lay haina yin ma da yace to me fa'idar da kuke iyakance cewa aje abun ne mutum ba da da amma sallah ba da daddare a wannan lokaci yace me dalili la shakka anna al fa'idar da la tazalu bi surati qawiyya cewa babu makawa cewa fa'idar ba ta bayyana da wata sura wadda take mai karfi illa raja'na mastazharnahu awwalan sai idan mun rinjayar da abin da muka fito da jibi a karan fari muka rinjayar a karan fari min adami jawazi dabni layla na cewa bai halatta abin ne mutum da ya jaraba wa bayanu zalika bayanin haka ko ji annan dabna bil layli wa zinnatu qillati al musallin ala al mayyit bunne mutum da ya dare ana tsammanin karancin masallata ne gaban mutum idan za a kunne shi da dare ana tsammanin cewa ba za a taru ba shi ne kawai fada hali dabni laylan sai za aka hana binne mutum da dare hatta bi dalla alaihi nahara har sai amma sallah da da rana lianna nasu bin nahari an kadi fi salati alaihi domin mutane da rana sun fi samun nishadi wajen yi wa mutum sallah an fi zuwa in ji malam shi za a ke wari a kwanan ceto shi ne shi ma zai zo wannan magana cewa wa bizalika tahsilul kasratu min al-musallina alaihi da wannan dalili ne za za ka ga wato ana samun yanzu ya mutu da daren nan kowa kafin zafiya musamman da social media kowa ya ji ku je ce za a samu kasratul musallina alaihi masu sallah da yawa a kanta hadhihi kasratul latiya min maqasid shari'a yace wannan kuma yawan mutanen yana ɗaya daga cikin manufa ta shari'a musulunci cewa idan mutum ya mutu a gaya wa mutane don a samu mai jama'a da yawa wa arjali qabuli jama'atihim sannan ana fatan Allah zai karɓa zai wato zai ba su ceton wannan mamacin bil mai yi ga mamacin kama ta baka bayanu bil mas'ala kamar da bayanin haka ya gabata a mas'ala ta 63 ala nawawi fi sharhi muslim imamu nawawi ya bala a sharhi muslim ya ce wa amma nahyu an qabri layla amma hadin da ake yi na cewa ba za a binne mutum da jaraba ta yi sallah alaihi a ce a masa sallah bakila sai aka ce wata wasu malamai suka ce sababu annan dabra da haran ya azurhu kathirun minan nas cewa bunne mutun da rana mutane da yawa suna zuwa wa yusalluna alaihi fi mata salla wa la yahduruhu fil layli illa afradi amma da dare kadan ne suke zuwa wakila wasu da ke ji annan kanu ya faru da zalika zai rada asil kafani cewa wai suna yin haka ne zai bauta munin likafani to tsaba muninsa bai da yawa ga jiya ya yaki sai a ce a tafi da daddare na ka ne da daddare ka ba za a ga jikinsa ba domin su ko bar bushe ba a gawa kawai iya da kabarin da aka dora gawa haka za a tafi da ita wane mutum bala ya ta bayyana zillai ka gani mudin likafanin ba zai bayyana ba domin yana nuna talaucin ka wannan talaka ne kudi da kafafuwan da duk mura bayan za a kai ki makabalta wane mutum ki saboda haka sai ya ce to da dare in da dare ne kaga an rufa mara asiri wa yu'ayyidu wa awwalul hadith wa akhiru farko hadisin da kalle yana karfafa haka qala al-qadi alƙazi ya zai ce al'illa ta ne sahiha ta ne illolin guda biyu duk sun inganta na ce illa shi ne dalili kala wa zahiru anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasadahu ma ba alƙazi ya zai ce duka illolin guda biyu annabi ya nufaci su kare ce wa kad kila gairu haza amma wasu malaman sun faɗi wata magana daban qultu albani yace ni kuma sai nace fa idza urifa anna illata qillatul musallina idan an gano cewa wato illar shi ne karancin masallata wa kashi ya turja a tilkafani da tsoron munin likafani to yanzu yanzu min zalika za a samu fa'ida daga haka cewa annahu law tuliya alaihi nahara da za a yi masa sallama da rana thumma ta'akkara dabnuhu li udhrin ila al-layl sannan a jinkirta binne shi zuwa saboda wani uzuri zuwa dare annahu la bani amin dabni zi lintibai la illa cewa wato babu wani abu da zai hana abin ne shi saboda koruwar wannan illar wata haƙoƙul gaya da kuma tabbatar da abin da ake so a kai matuƙa zuwa gare ni wai ya kasaratul musalli shine wato um tattaruwar masu sallah cewa an haka ne me yasa ba za a zo da rana yanzu a yi masa sallar sai a ajiye shi da dare kuma a ɗauke shi a kai cewa tunda da rana ana jin cewa ni masu sallar da yawa za su zo amma da dare ba za su zo da yawa ba to ka san da dare kawai sai a kai an riga mun sallah da rana ba ni ce wa alayhi akan wannan kuwa ba hali yuzu ta aqulu bi dabil mayyit bin nahar albani bai da ba yace shikenan tunda wannan abin da kuke ta faɗa ya halatta a jinkirta bin nema mafi bin nahar da rana tahdilan lil ghayatil mazkura kawai dan a samu wannan abin da ake so a cimma wanda aka ambata shi ne kawai dan masu sallah kawai sai ajiye mamaci dan ana zuwa a yi masa sallah sai a ji ajiye mamaci malai yace idza kana zalika sanani fi subul salam imamu sanani da yabo jarin bulugul maram a subul salam sai yace a mujalladi na biyu shafi na 162 sai yace hada hadan abu ne mai kyau a jinkirta dan masu sallah su zo walastu ana zalika malai albani yace ni ko ba na ganin haka me yasa yace li anna la illata al mazkura muqayyadatan bil layl wannan illar an kebace ta ne da iya dare ba wai da rana ba aje mutum wai sai wani ya zo daga Abuja tun da karfe bakwai ya mutu ba za a kai shi ba sai biya mala albani ya ce ya illar ya yi dare ita amma iya dare amma da rana a aje mutum kawai wajen a taru yace bai zai da wannan ba me yasa sai yace fala yajuzu um, ta'adiyatuha ila an-nahar baya halatta a ita janta har zuwa yini li wujudil fariqil kabir baina zarfain eh li wujudil fariqil kabir baina zarfain wane mutum yace saboda abin da aka samu mai rarrabewa mafi girma tsakanin bangarorin guda biyu yace da bambanci tsakanin ajiye gawar da ta mutu da daddare da wadda ta mutu da safi in ji malam albani fa inna al-qillata bil layli amrun dabi'i yace domin karancin mutane da dare yace al'amari yace ne tafi da mutane dabi'a ce da dare wani ya shiga baya fitowa ana yin sallar isha to ko me za a yi ba zai fito ba bi kilabi na da yace sabanin da rana bal kasratu fihi ya dabi'i yace shi ma yawaitan mutane da rana dabi'an mutane kawai ثم إن هذه الكثرة لا حد لها يتكما كتني فيوم متعلن باجي لإياها وكلما tu'khira bil mayyit zadat al kasra yace duk lokacin da za a zo a ajiye mamaki duk awar da za a rika tsara yace to masu sallah za su yanzu misali wanda aka zo za a yi masa sallah karfe 10 mutum ɗari biyu suka zo in aka bata zuwa sha ɗaya kuma ɗari hudu za su zo in aka bata zuwa ƙarfe biyu ɗari shida ko ɗari takwas za su zo in da za a bata ta kwana kuma za a kai dubu biyu ma ko fahimta tsakani da Allah dama wasu za a yi lodin nusu amma yawan da ake so a yi ji za a yi tsarawa to shi ne malam albani ya ce to wani zalika da ba'adal mutrafi Isa kuke kallon wasu daga cikin masu hannu da juni suna almutrafi masu kuɗi Allah dina ya ibo na zuwa riya'an wasu ma wanda suke son bayyana kansu ta hanyar yin riya da jiyarwa ya ce walau ala hisabil mayyiti hatta wajen irga adadin mamata kadi akhiruna hul yawma wal yawman suna jinkirta gawa ba a kai su ji an kwana biyu ko biyu lima da albani liya azura jinazati akbaru adadin ممكن من المشيعين yace wai ya zura aljinaza akbaru adadi za a samu adadi mai yawa yanzu ban daida mutum miliyan nawa ne suka je wato binne shi ka je kai gogulin ka ga mandela kwanaki aka yi ana sanarwa cewa rana kaza kasashe kowanne kasa ko ba haka bane sai ba amfani wannan ba zai amfani shi ba malam mu zai bada bari ku ji wata magana da yake kyau sai ce um mumkinun min al-mushayyin abu ne mai sauki wajen wanda za ta raka gawa domin kuna ta talla rediyo ana ta fada ana ta yi balauki ne yuzu zali la adda ila munahazati shari'a yace da za a ce wannan ya halatta ya ajiye gawa saboda kawai sai kowa ya zo yace da hakan ya tafi zuwa ga wato tilbuta hancin wato a ashari'u fi amri al-isra cewa watsi kai da abin da wato annabi alaihi salatu wasalam ya ba da umarni na gaggautawa da annabi yake asri au bil jinaza da shi kenan wannan umarnin ya tafi alama ta baka bayanuhu fil mas'ala dangane da abin da bayanin da ya gabata a matsala ta 17 a shafi na 23 bi allatil kasratil lati la zabita laha saboda kawai wato wani dalili na tara jama'a wanda ba shi da wata fa'ida wata wata ba shi da wani kiri da mutum zai ce sai ya kafa hujja da wannan a'a asiri a bil jinaza wanda suka samu shi kenan ai adadin ba da annabi ya faɗa arba'in yace na ga mutane arba'in da ba ta shirka sun isa in an za mutum miliyan biyu mu shirka aikin banza aka yi haba in mansura ne kun fahimta da kyau ko yawwa saboda haka bin umarnin annabi shi ya bi fiye da tsayawa jira sai mutum daya da zai zo daga Abuja ya rasa jirgi kuma a cikin jan jira ga mutane yanzu mutum ɗari uku saboda shi mutum ɗari su zai bi sai sun gaji yawwa ba da za ya tabayyan ya tabayyana da nan jawabu an al-isal yace bayan wannan yana bayyana a gare mu amsar da na baya dangane da iskalin da aka samu allazi a waratu bi kauli wanda na bujiro da shi wajen fadin da cewa a tayi sallah alaihi ya ce amma sallah in innahu zahara anna al murada a tayi sallah alaiha naharan li kasrati al jamaa cewa wato ya bayyana wai abin da ake nufi cewa a tayi sallah alaiha naharan a ce ambata sallah da rana li kasrati al jamaa da saboda yawan jama'a kai ya tabayyana anna ismul ishara fi qawli dan ya bayyana cewa wato ismul ishara wannan sunan na nuni yana kowa zuwa ga fadin da cewa illa an yasara insanu ila zalik sai idan idan mutum ya takuru zuwa ga haka ya ga bukatuwar haka ya wudu ila dafni laylan walau ma qillatil musallin sai kuma ya binne mamacinsa da daddare duk karancin masallatan ko ko da ba su da yawa la ila dafni ma tanki salati alaihi idlakan ba ana nufin abin ne mamaci ba ba tare da masa sallah saki ba kaidi ba fa li ta'ammal to alura fa innahu haqiqun bi ta'ammul fa innahu haqiqun bi ta'ammul domin tabbas ne wajen lura ya kamata mutum ya lura ba ana nufin akai mutum zirin ci ba ce ba yi masa sallah ba tun maganar nawawi fi gari muslim wa qad talaba ulama fi dabni illayl malamai sun yi sabani wajen binne mutum da dare wa kariya ul hasan al-basri maula zan bazari yace ba karuhi illa li zarura in ba da wata larura ba wa hadal hadithu mimma yastadillu bi wannan hadisin yana nuni akan haka wa qala jamaahirul ulama min al-salaf wal khalaf amma jumhurul malamai na magabata na da da ne yanzu da wanda suka zo daga baya ta ce la yufrahu ba makruhi bane wanda dallu bi anna ababakar ibn siddiq radiyallahu anhu suka ba da rin zuwa sayyidina abubakar wa jama'atin min as-min as-salafi dubinu laylan sayyidina abubakar da wasu da sayyidina abubakar da na fadi ba duk da dare aka binne min min gairi inkari kuma ba sahabi ɗaya da yin inkari wa bi hadithil mar'ati sauda wannan matan baka mai gyaran masallaci an gani ko wala rajulun ladhi kana yaqumul masjid da wani mutum shi ma da yake gyara masallaci wa tuwfiya bil layli fa dafanuhu laylan shi ma da dare mu da aka binne shi da dare wanda duk zai yi wa dalili wa ta'ala hu nabi sallallahu alaihi wasallam anhu fa qalu annabi ya tambaye shi na ne gyaran masallacin nan sai suka ce tuwfiya laylan ya mutu da daddare fa da fannahu bil layl muka binne shi da daddare fa qala zai ji ala azantu muni yasa ba ku ga mun ba kaga ba in ka yi musu akan binnewa ba akan kawai rashin gaya ba kalu sai suka ce kana zulma saboda duhun dare ya rasulullah walam yunkar alaihi bai musu inkari ba wa ajabu inda hadal hadith annan na ya kana li tarki sala yawa suka ba da amsa akan cewa ana hadi ne kawai saboda barin yin sallah walam yara an mujarrad dafani billahi annabi bai hadi kan binnewa kawai dan binnewa kawai da darwa bai hadi ba wa inna ma li tarki salati kawai yana yi hannun ne saboda barin yin sallah a kan gawar auli illatil musallina ko saboda karancin masu sallah awali isa'atil kabari ko kado saboda kar da amuna da likabari aw adil majmu'i ko kuma rashin taruwa na kamata baka kamar yadda ya gabata mun yi wannan bayanin a baya kullu sai nace wal jawabu al awwal wal jawabu al awwal jawabi na farko amsa ta farko ko huwa annan la yakana li tarki salah la yasuhu cewa annabi ya hana ni saboda in yin sallah yake wannan zantan bai inganta ba li'annahu law kana kadhalika lam yakun thammata farqun bayna dafn laylan aw naharan kama sabaqa bayanu yace da haka ne kuwa ba za a samu wani bambanci wajen binnewa da daddare ko da rana ba domin idan aka ce ma kada ka binne mamaci da daddare saboda rashin sallah to za a ce ma kada ka binne shi da rana ba in ba kai ba sallah ba amsa da yake saboda haka wannan amsar ta ta fito fili bali sawabu bari amsa daidai annan na aya inna ba kana lil amrayn annabi ya hana ne saboda abubuwa biyu allazaini sabaqa wanda sun gabata liqillatil musallina wa rada'atul kafani haka ne saboda karancin masu sallah da kuma me da kuma munin likafani kar a nuna abin da illa lil darurati nan ne um bi kalamin qadi a cikin inna ma kana lil amrayn alladayn sabaqa dan ne ko yawa cewa kadai ya kasance saboda al'amura guda biyu da suka gabata a zancanwa alqabiyya wani zalika tare da hazimi shi sai ibn hazimi ya zabi wannan zancan cewa annahu la yajuzu an yurfada ahadun laylan baya halatta abun ne mutum da daddare illa an garura in ba da larura ba wanda dalla ala zalika bi hadha alhadith shi ma ba da dalili da wannan hadisin ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا sannan aka ba da amsa ya ba da amsa akan hadisan da aka kawo cewa gashi an binne wuce da dare wa ma fi ma'anaha min al-athari bi qawlihi fil muhalla da kuma wato abin da yake da ma'anoni irin nasu ya ba da wasu amsoci wato da magana ta cikin muhalla cewa wa kullu man dubina laylan minhu sallallahu alaihi wa sallam wa min azwajihi wa min ashabihi duk wanda aka binne da dare daga cikin sa akwai annabi alaihi salatu wasalam da wasu daga cikin matan annabi da sahabbansa da an binne su da dare fa inna ma zalika li darura ibnu hajar yace da an binne su ne saboda wata wani dalili kun ga annabi ma da dare aka binne karshe kenan sai ibnu hajar yace saboda dalili ne aujaba zalika wanda ya wajabta haka min kaufin nadar min kaufin hazin wai a lokacin ana jin tsoron tsananin zafin rana domin lokacin rabiul awwal ne kafin wato a lokacin rabiul awwal su kuma wato zafi ake an gane ko to zai ce to a sai ce alamar hadara ga wanda ya halitta wai an binne ne da dare a sauƙaƙa wa mutane kar su ta zafin rana wa huwa bil madinati shadidun a lokacin madina kuwa tsanani ne da ita aw khawfi tagayyurin ko kuma ana jin wato ana jin tsoro idan za a bude mutum da dare ana so a bude da dare ne dai idan ana jin tsoron kada ya jirkita kamar misali wanda ba a san ya mutu ba sai bayan kwana biyu aka fara ji ya fara wani to a lokacin ba da tankar hanci kawai ji abin ne ko da karfe sha ɗaya dare an fahimta da kyau ko domin barin zai ƙara kwana ba a ruwa wani abu ne a kansa yawwa au kai da zalika ko wani haka min ma yubi au dafna dafna laila wanda yake halatta abin ne mutum da dare wala yuzu da yadi an yuzunna bihim radiyallahu anhu khilafa zalik malam ibnu abin yake baya halatta ga wani ya rika dan mato musu na ya musu tsammanin ya yi zaton wani abu wanda ba wannan ba ka hararo cewa ɗaya daga cikin wannan ne ko dai tsananin zafin rana ko saboda ana jin tsoron kada gawa ce ta zama ko wato eh mutuwan mu gawa ce ta zama har zuwa wani lokaci ta canja tun marawa كراهة الدفن ليلة عن سعيد بن المسيب sannan سعيد بن المسيب shi ma yana da ra'ayin cewa makaruri ne abin da mutum da ya sani wa qulu ma da yace ni kuma nace wa min al-ja'izi anna ba'da man dubina layla kanu sallahu alaihi nahara yana daga abin da ya halatta cewa wata daga cikin waɗanda aka binne da dare kanu sallahu alaihi nahara dawa sun masa sallah da rana wa ina idin fala ta'arudu ala ma sabaqa bayanu a irin wannan lokacin babu cin karo dangane da bayanan da muka yi wa zalika huwa alwaqi'u fi haqqi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ta faru a jalibin annabi alaihi salatu wasallam fa inna sallallahu alaihi yawm thulatha ranar talata aka yi annabi sallah ya rasu ran litinin aka yi masa sallah ran talata thumma dafaluhu lailatul arbi'a saboda kowa ya san me ba ra'ayi abubuwan da suke ta kaiwa su komo yawwa to sai sannan a daren laraba kuma aka bude annabi alaihi salatu wasallam kun ji wannan karatun ku ya wuce ran hijirin ya bar duniya ran hijirin an mata sallah ran talata sannan an bude hijirin laraba wannan a cikin makaranta ne da ya kamata duk musulmin kirki ya rike gaba da kana ibnu hisham fi sirati kamar idan ka duba sira ibnu hisham a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha hudu an bi ne ta daga ibnu hisham ya kawo wallahu alam yace Allah shine magani kun ji wannan gaba ɗaya ba take aure din wai duk wannan karatun da ake wai shi a gaya ba ya halatta abin da mutum da zara ko ya halatta wai shi ne wannan dogon karatu cewa in ya mutu da dare yanzu duk ga dalilan da suka janyo wai dan cewa wato a samu wanda za ki idan da dare ne kuri ba da kuri dare ya yanzu to a hakura amma idan ya riga accident ne ko kuma samu shi aka yanzu kamata ya yanzu a nemo butulu a je a haɗa rabi abin da yake amma da yadda ba kama da yayi kuma da sabon shi ma kana da lokaci wani sai ka ya yi kwanan ke zo kuma sai goma ko sha daya misali kaga in kama da ya ce bakwai duk wanda zai zo ya zo kaga wanda zai tafi aiki ya tafi sa aiki wanda zai tafi kasuwa ya tafi faɗi mai amma dai abin da muke so mu ji ya halatta sannan duk yadda za a bi ne mutum da ya tsere duk sanar ki sai an mata Allah wannan gaba ɗaya ta kawai ɗin kenan abin da malai yake so ya faɗa duk da cewa zai ƙara matsala ta casa'in da uku ta gaba zai zo faɗi bai nuka ruli da buni laila ita zai ɗora kafin mu shiga gaba wajen daga wannan matsala kuma sai ya tafi matsala ta kabari kuma ya za a yi wa kabari yanzu ya gama da sallah zai tafi kabari amin da za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu darasa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da suna yin jawawa da tsofin da maɗaukaka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da walawan mu Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana waɗanda suke suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu buƙatu masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su muna roƙo Allah ya tuna yin dawowa da tsofin da makwabta Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka babu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka babu ikon guje mata muna roƙo Allah ya tuna yin dawowa da tsofin da makwabta waɗanda suka ga aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ka san ba Allah ka da wani kai da lafiya masu neman da wanda matsala ta yi hankali Allah ka mayar da shi kawo kan Allah ka ba mu zuwa gabanni na gari Allah kada ka ba mu da zafin kawo kan Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana اللهم علمنا بأوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alaihi